الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله الدرس اللي قبل من يوم أكان الحقيقة والمجاز شيني أبن لمكيكو yau kuma za mu tashi a kan al'isti'ara haka ne wannan kuma shi ne darasinmu na sha ɗaya wato a can darasin da ya wuce mun yi magana a kan alhakikatul majaz muka ce almajaz shi ne allafzu almusta'malu fi ghairi ma wudi'a lahu bi qarinatin المستعمل في غير ما وضع له لقرينة كون لعلاقة مع قرينة مانعة من إرادة المعنى الحقيقي to yau za mu tashi kan isti'ara wanda kamar reshe ne na alhaqiqa wal majaz ko bangare ne a cikin sa bismillah
bismillahir rahmanir rahim الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى الاستعارة التشريعية والمكنية الأمثلة قال تعالى كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور وقال المتنبي وقد قابله ممدوده وعانقه فلم أر قبل قبلي ممة البحر ممة البحر نحوه ولا رجلا قامت تعانقه الأسد وقال في مدح شيخ الدولة أما ترى بقرة الهند واللمم واللمم نعم واللمم koko limamu din da yake ne ta safa fi hijiyar hindi wal limamu haka ne وقال الحجاج في إحدى خطبه إني لأرى رؤوسا وإني لصاحبها وقال المتنبي ولما قلت الإبل التقينا إلى ابن إلى ابن أبي سليمان الخطوبة وقال المجد عوتي إذ عوتيت والكرم وزال عنك إلى أعدائك الألم جميل wato darasin mu nau shine al-isti'ara at-tasrihiyya wal makaniyya al-isti'ara at-tasrihiyya wal makaniyya an gane ku zai kawo amsila wanda a cikinsu ne zai yi bayani daga baya misali na farko fadin Allah ta'ala kitabun anzalnahu ilayk litukhrijan nasa min adh-dhulumati ila an-nur kitabun anzalnahu ilayk wato wannan littafi ne da muka saukar da shi ya zuwa gare ka litukhrijan nasa min adh-dhulumat dan ka fitar da mutane daga cikin adh-dhulumat wato nau'ika na duhu ila an-nur ya zuwa ga haske mahallu shahid a cikin ayar shine kalmar az-zulumat da kuma kalmar an-nur akan su zai bayani idan ya zo sai ku rike wa qala al-mutanabbi wa qad qabalahu mamduhu wa anaqahu al-mutanabbi ya faɗa a lokacin da wanda yake yabo ya fuskance shi ya kuma rungume shi irin kun daɗe ba kwadabin nan ba mutanabbi ya zo shi kuma ya tashi rungume shi irin yadda kake domin ɗaukin wani wanda kake kauna a lokacin sai mutanabbi ce falam ara qabli man mashal bahru nahwahu wala rajulan qamat tu'anikuhu al-ust yace kafina ban taba ganin ba wanda ke ku ya taho gadan gadan ya nufo shi ni ne kadai mutumin da teku ya tako kafarsa ya nufo inda nake wala rajulan ko ban taba ganin wani mutum ba qamat tu'anikuhu al-usd wanda zakoki suka tashi suna rungumarsa sai ni lafazin al'us jam'in na al'asad akan yi jam'in sa akan al'usud akan yi jam'in sa akan al'usdu ayi sukuni akan sinin din ko a ce al'usudu ayi bamma duk yadda kai yayi to kaga anan gurin mahallu shahida cikin baitin mashal bahru nahwahu wala alkhatabu ita ce musiba wani lokacin kuma alkhatabu ana nufin ash-sha'nu wal amru qala fa ma khatabukum أيها المرسلون قال فما خطبك يا موسى ما خطبك يعني ما أمرك وما شأنك فأنا الخطب كما يدنا فدانا نكون مصيبة أن غانيكو الخطوب يا ذا جمع سكينة ولما قلت الإبل yayin da raƙuma suka zama ‘yan kaɗan ba mu da abin hawa saboda talauci imtafai nan ba sai muka tsare a gadon bayan musibu ila bin abi sulaiman dan mu zo wajen abu sulaiman to kaga ana tsarewa a gadon bayan musiba ne a hauta domin al-imtifa shine al-itila ala zahri dabba mutum ya hau bayan dabba shine imtafa fulanun farakahu wanda ya hau dokin sa kenan to amma a ce imtafa fulanun musibatan wanda ya hau gadon bayan musiba abin da yake nufi talauci ne ya kawo mu wurinka ya kai Abu Sulaiman mun rasa abin da zamu hau mu zo sai muka hau gadan bayan musiba da take tare da mu muka iso daga karshen roko ke wa qala mutanabbi ya sake cewa al majdu ufiya iz ufita wal karam wa zala anka ila a'daika al alam haka yake faɗa sai fudda yace al majdu ufiya girma ya waraka iz ufita yayin da ka waraka wato ya rashin lafiya ne ya warke shi da baka da lafiya da kyauta da mutunci duk su ma suka kwanta rashin lafiya da ka warke sai suka farka inda kai ne mai kyautar shine almajdu ufiya iz ufita wal karam almajdu da al karam dukkan su ufiya kowanne ya waraka iz ufita yayin da aka warkar da kai daga cutar da kake ciki wa zala anka ila a'daika al alam radadi ya kau gabarin ka ya tafi zuwa ga abokanan adawarka dan su sun so ina ma ka saboda kwanciya har ka mutu yayin da ka warke sai cuta ta koma gare su don su suke jin takaici na kawarki shine wa zala anka ila da'ikal alam to anan gurin almajdu ufi almajdu alkaram ba mutum bane ba ballantana a siffanta shi da lafiya ko rashin lafiya to amma dai wani dangantakar zance ce ta sa wanda zamu gani yanzu a ciki wannan dai shine tahlili na amsala din bayanin ma'anonin su to amma me ake nufi da su a babin balaga shine zamu shiga cikin yanzu albahas albahas في كل مثال من الأمثلة السابقة مجاز لغوي أي كلمة استعملت في غير معناها الحقيقي فالمثال الأول من الأمثلة الثلاثة الأولى يشتمل على كلمتي الظلمات والنور ولا يقصد بالأولى إلا الضلال ولا يراد بالثانية إلا الهدى والإيمان والعلاقة والعلاقة المتشابهة والعلاقة المشابهة والقرينة حالية وبيت المتنبي يحتوي على مجازين مثالي نفرقو daga cikin misalai da suka gabata akwai majazul lugawi ko cikin kowane misali akwai abin da ke kira majazul lugawi al majazul lugawi dai shine kalima da aka yi amfani da ita ba a bigiranta da larabci ba kamar in ce al asad ina nufin wani mutum kaga nan wurin nayi amfani da kalmar asad fi gari fi gari mawdi'iha fi gari ma'ana al haqiqi shi da ce ai kalimatun ay kalimatu istu'milat fi ghairi ma'ana al-haqiqi idan ka ce ay kalima sai ka ce ustu'milat ba za ka ce istu'milat ba ka'ida shine duk lokacin da salisul fi'l ya zanto madmum to hamzatul fi'l ma za ta zanto madmuma al-qiyas fi hamzatul wasl shine ta zanto maksura an gane ko duk inda hamzatul wasl take ta duniya kasra ake mata amma za a yi mata damma idan kana salisul fi'l madmuman misali idan na rubuta wannan me za ka ce ko ba wata za ka ce izhab haka idan na rubuta wannan me za ka ce i'lam ko ba wata za ka karanta i'lam haka ne ko haka idan na rubuta wannan ko ba wata za ka karanta ijlis wannan haka hamzatul wasl take kaga wajen izhab salisu zila nan maksuh anan maksuh anan maksuh da yadda nan to maksur ko abin nan dai kawai za ka mata kasara amma lokacin da zan ce lokacin da na rubuta wannan sai ka ce ne kaga uktub saboda mai salisu fi'il mazmum da ka fara daya biyu na uku mai gare shi to a hamzatul wasl dole kai mata damma idan ka zo haka me za ka ce uskur dole ka ce uskur saboda mai sarrafin sai ilmu kaga ustumilat ai ta din da ke nan gurin mai gare ta daya biyu uku dole sai ka ce ustumilat ba za ka ce istumilat ba wannan shi ne kiyasi a hadisul wasu za ka yi mata kasara ko yaushe إلا إذا كان ثالث الفعل مضموما فهي كذلك تضم kalmar tun sun yi kar ku manta fa wannan nawo ne kawai na faɗa ne dan kare ku amma dai kar wani tambayin tambaya akan sa dan na ji wani sai aka maka Allah kaza kaza kaza ko ba haka ba ustumilat ay kalimatun ustumilat fi ghairi ma'anaha al-haqiqi فالمثال الأول من الأمثلة الثلاثة الأولى يشتمل على كلمتي الظلمات والنور لتخرج الناس من الظلمات إلى النور يا كل شوية أن كلمة بيو ولا يقصد بالأولى إلا الضلال أبين ذلك نفيد الظلمات سينة مه بطع ولا يراد بالثانية إلا الهدى والإيمان والعلاقة علاقة بتسعة كاو الظلمات أنا نفهم ضلال المشابهة كما تيسينيا an gane ko domin idan zulmat duhu yana sa ido ya shiga cikin dimuwa to kuma fata na sa zuciya ta shiga cikin mai dimuwa kaga hunaka mushabahatun bainal zulmati wa bain afdalan haka idan ka dauki an-nur wanda shine haske to kaga akwai alaka da akwai kamanceceniya tsakanin shi da me al-huda wal iman domin irin yadda haske ke sa ido ya waye ya san ina zai bi to haka shiriya ke sa zuciya ta waye ta san halal ta san haram ta san me ya wajaba menene bai wajaba ba kaga akwai me mushabaha mumtaz wal alaqatul mushabaha alakar ita ce mushabaha wal qarinatu haliya qarina kuma ita ce haliya nan gurin qarina din haliya ce ba lafaziyya bace ba ina fata an fahimta wato abin nufi da nan gurin tashbihi ne a cikin wannan zantan da ya gabata an gane ko tashbihi ne sannan ko bayan tashbihi da ko majazi a cikin sa aha وبيت المتنبي يحتوي على مجازين هما البحر الذي يراد به الرجل الكريم لعلاقة المشابهة والقرينة متى والأسد التي يراد بها الشجعان لعلاقة المشابهة والقرينة تعانقه جميل أتجم بيت المتنبي يقول فلم أرى قبلي من مشى البحر نحوه ولا رجلا قامت تعانقه الأسد فيما ذا مغني سوى لفظا البحر وأنا أقول abin da ake nufi da shi shine ar-rajulul karim kaga ita ma ita ma kalma ce usumilat fi ghairi ma'ana al-haqiqi utlika al-bahru wa yuradu bihi ar-rajulul karim saboda me li alaqat al-musabaha da akwai kamanceceniya bainal bahri wa bainar rajulul karim haythu inna kulla wahidin minhuma yu'ti yu'ti wa yazudu bima indahu fal bahru yazudu bima indahu wa ar-rajulul karim kadhalika yazudu bima indahu kaga hunaka musabahatun bainahuma wal qarina qarina anan gurin lafaziyya ce da yace mata san da yace mashal bahru wannan yana da hada al bahru laysa hakiki li anna al bahr al hakiki la yus idan fal murad bil bahri huna ar rajul al karim li qarinati qawlihi masha sannan lafazin al usud allati yuradu biha al shujuan wato jarumai ake nufi da da al usud zakoki din li alaqat al mushabaha lanna hunaka mushabaha bayna al shuja wa bayna al asad لأن كل واحد منهما جريء والقرينة تعانقه لفظ تعانقه سينون شاء الأسر تنقل على غير حقيقتها عن ذلك والبيت الثالث والبيت الثالث يحتوي على مجاز هو تصافحت الذي يراد منه تلاقت لعلاقة المشابهة والقرينة بيض الهند واللمم واللمم واللمم وإذا تأملت كل مجاز سبق رأيت أنه تضمن تشبيها حذف منه لفظ المشبه والسعير بد... والسعير بدله بدله بدله لفظ المشبه به ليقوم مقامه بادعاء ان المشبه به هو عين المشبه وهذا ابعد مدى في البلاغه أبعد مدى نعم، ابعد مدى في البلاغه وادخل في المبالغه ويسمى هذا المجاز استعاره جميل يا إساكا wato idan kana yin baiti na uku ya haka wai alama jazin huwa tafafahat fihi bidul hindi wal limam tafafahat an gane ko a cikin baiti na uku kenan ba yuradu bihi talaqat abin da yake tafafahat shine me talaqat bidul hindi wal limam wato takubba sun hadu da kawuna takubba sun hadu da kawuna ka ba gama lafiya to amma madadin sai talaqat sai ce me tafafahat li alaqatul mushabaha saboda mushabaha domin mai musafaha yana hada hannun wani da na wani to haka ke nan ta kubba sun hada da kawuna su ma sun dan hada da juna saboda haka sai kawo tafafaha lil alaka li alaqatil mushabaha wal qarina bidul hindi wal limam tunda aka ce bidul hindi wal limam to ya nuna cewa ba musafaha bace ba al limam jam'i na limma kamar yadda na faɗa amma da zaka ce allamam ya zama jam'i na lamma allazina yajtabun yajtabuna kaba'ir al-ismi wal fawahisha illa allamam kaga allamam jam'i na lamma lamma kuma shine tunani ko mai kyau ko mara kyau galibi an fa amfani da shi a tunani mara kyau da sai sanan gurin aka ambace shi ana nufin sagairun zunub illa lamam amma limam shine kamar yadda na faɗa kai wa idza ta'ammalta kull majazin sabaqa ra'aita annahu tadammana tasbihan idan ka lura da kowane majazi da ya wuce zaka ga ya kunshi tasbihi wujifa minhu lafzul mushabbah wa su'ira badalahu lafzul mushabbah bihi amma an shafe lafazi na al-mushabbah aka kyale al-mushabbah bihi a madadinsa li yakuma maqamahu dan ya zauna a matsayinsa biddi'a'i أن المشبه به هو عين المشبه دان أيد أول سوى المشبه به سين ما مشبه ده وهذا أبعد مدى في البلاغة وأدخل في المبالغة wannan kuwa lata ce ta nesa a ba a cikin balaga a yi da'awar mushabbahu bihi a ce shine mushabbaha din gaba daya wato a madadin a ce kai kama da teku a ce kai ne ma teku wannan an kai matuka wajen balaga sannan wa adkalu fil mubalaga an fi zurfafawa a ciki a wajen yin mubalaga zurfafawa ke an gane ko sai ce me wai san ma ويسمى هذا المجاز استعارة ولما كان المشبه به مسرعا به في هذا المجاز سمي استعارة تصريحية wato a nan wurin abin da nake so ku gane shi yasa nake cewa darasin gaba yana ginuwa akan darasin baya a baya a babin tasbihi mun ce tasbihi yana da rukunai nawa ne rukunansa guda hudu dame dame da almushabba da almushabbahu bihi da adatu tashbihi da wajhu shabahi jamil a nan gurin yana magana ne akan abu guda biyu almushabba da almushabbahu bihi tunda dole sai da su ne ake yin tasbihi ka iya cire adatu tashbihi saboda wani karina da muka yi bayani a baya saboda wata hikima ka iya cire wajhu shabahi ba sai ka ambace shi ba almushabba da almushabbahu bihi sune wato manya manya a cikin waɗannan rukunai to idan ka tuno wannan ka ɗauko shi ka kawo shi babin isti'ara sai ka samu cewa tasbihi ne ita hakikanin isti'ara tasbihi ne amma me ya faru sai aka shafe almushabba aka kawo almushabbahu bihi a madadinsa a mazaunar sa ya zama kamar maki ne wato idan kuka lura litukhrijan nasa min az-zulumati wato litukhrijan nasa asalin zancen min al-kufr allazi huwa kaz-zulumat an gane ko ila al-iman allazi huwa kan-nur ina wa dan fahimta al-kufr anan shine me al-mushabbah az-zulumat shine me al-mushabbahu bihi al-iman anan shine me al-mushabbah annur hune ne almushabbahu bihi to kawai sai aka share almushabbah din a cikin kowanne sai aka kawo mushabbahu bihi aka ajiye manansa wato kawai ka dauka kafirci duhu ne kawai ba wai yayi kama da duhu ba duhun ne kawai ina ba dan faita sannan kuma imani haske ne ba ma wai imani yayi kama da haske ba in kawai hasken ne ma kawai ina fatan kun bayyana kun ga da mushabba da mushabbahu bihi amma sai aka cire ne mushabbahu bihi aka kyale ne aka ce da mushabba aka kawo mushabbahun bihi a madadin sa to wannan shine hakikanin abin da ake kira isti'ara ka cire mushabba ka kawo mushabbahu bihi a madadin sa kai da awar ma shine to shine suke kira isti'ara a islahin su shi suke kira isti'ara shine ce wai za ta ambalta kullu majazin sabaka idan ka da kowane majaz da ya gabata ra'aita annahu tadammana tashbihan hudifa minhu lafzul mushabbah zaka ga ya kunshi tashbihi ne amma an shafe lafazin al-mushabbah wa tu'ira badalahu lafazul mushabbah bihi sai aka kawo lafazin mushabbah bihi li yaquma maqamahu dan ya zauna a mazaunarsa bidda'i anna al-mushabbah bihi huwa aynul mushabbah dan ayi da'awar cewa shi fa mushabbah bihi din nan ma shine mushabbah din kawai ba ma ya magana ce ta kamance ce ne ba wa hadha ab'adu madan fil balagha wa adkhalu fil mubalagha wa yusamma hadha al-majaz isti'ara irin wannan majaz din ana kiran shi da suna ne isti'ara sai ce walamma kana al-mushabbahu bihi musarrahan bihi fi hadha al-majaz summi isti'aratan tasrihiyya yayin da ya zanto shi al-mushabbahu bihi an kawo shi karara musarrahan bihi an bayyana shi a cikin zance fi hadha al-majaz a irin wannan majazi سمي استعارة تصريحية وانا شنو ake kira al-isti'ara at-tasrihiyya wato al-isti'ara at-tasrihiyya sai kace huwa tashbihun huzifa minhu al-mushabbah wa uqima al-mushabbah bihi maqamahu ina fata an fahimta huwa tashbihun huzifa minhu al-mushabbah wa uqima al-mushabbah bihi maqamahu وهذا يسمى استعارة tasrihiyya an gane ko hazful mushabba din shine isti'ara da aka kawo mushabba bayyana mushabba bihi din karar shine zama tasrihi kenan an gane ko to sai na gaba نرجع إذا إلى الأمثلة الثلاثة الأخيرة ويكفي أن نوجه لك مثالا منها لتقيس عليه ما بعده وهو قول الحجاج في التهديد مم.
إني لا أرى رؤوسا قد أين عد مم.
فإن الذي يفهم منه أنه يشبه يشبه الرؤوس بالثمرات مم.
فأصل الكلام إني لا أرى رؤوسا كالثمرات قد أين عد مم.
ثم ضرب المشبه المشبه به فصار اني لارى رؤوسا قد اينعت على تخيلي ان الرؤوس ان الرؤوس قد تمثلت في صوره ثمار مم.
ورمز المشبه به المحذوف بشيء من لوازمه وهو اينعت مم.
ولما كان المشبه به في هذه الاستعاره محتجبا سميت استعاره محتجبا لا محتجبا محتجبا سميت استعارة مدنية مم.
ومثل ذلك يقال امتصينا الخطوبة وفي كلمة المجد في البيت الأخير نرجع إذا إلى الأمثلة الثلاثة الأخيرة مكومة زواج مثالي قد أكون كالسي ويكفي أن نوضح لك مثالا منها لتقيس عليه ما بعده يا ودك مفتو مكفيلي لطيرك تكون مثالا dan sai kai kiyasin sauran a kansa wa huwa qaulul hajjaj fi tahdid maganar hajjaj lokacin da yake kurari yake razanar da waɗanda yake wa magana yace inni la ara ru'usan kad ayna'at hakika na ga waɗansu kawuna sun riga sun nuna shine aina at unzuru ila samarihi idza asmara wa yan'i Eh, nunar abu kenan fa innal ladhi yafhamu minhu abin da za a iya fahimta cikin zancensa an yushabbiha ar-ru'usa bis samarat yana kokarin kamanta kawuna ne da as-samarat yayin itace fa aslul kalam asalin zancen shine inni la ara ru'usan kasamarati qad ayna'at na ga waɗansu kawuna kasamarat a nan lokacin da kace inni la ara ru'usan kasamarati qad ayna'at kaga tasbihi ne ru'us ya zama shine me al mushabba as-samarat ya zama shine me al mushabbahu bi to amma sai kawai ka takarta inni la ara ru'usan qad ayna'at me ka shafe al mushabbahu bihi ka shafe ta shafi al-mushabbahu bi amma sai ka bar wani abin da lalle zai nazunce shi shine mai kada aina'at dan an san ar-ru'us la tayna wa innamal ladhi yayna hi samarat fa anta hatta walau hazafta as-samarat alladhi huwa al-mushabbahu bihi lakinnaka tarakta shay'an min lawazimihi wa huwa kalimatu aina'at ina fatan kun fahimta dan kawuna ba sa nuna sai dai dan itace ne ke nuna shi ne ce summa hadafa al-mushabbaha bihi sai shafi al-mushabbaha bihi fa sara inni la ara ru'usan kada aina ala takhayyuli wato bisa ga suranta cewa annar ru'usa kad tamassalat fi surati simar kawunan kamar sun yi kamanceceniya da dan itace wa rumiza lil mushabbahi bihi al-mahdhuf wannan al-mushabbahu bihi din da aka shafe sai aka yi ramzi zuwa gare shi nuni zuwa gare shi bi shay'in min lawazimihi da wani abu cikin ababen da ke lazuntarsa wa huwa aina at shine aina at ولما كان المشبه به في هذه الاستعارة محتجبا يعني ده المشبه به يذن أبوي cikin wannan isti'ara din summiyat isti'aratan makniya sai aka sa masa al-isti'ara al-makniya wanda kinaya ta akai isti'aran da kinaya ta akai ومثل ذلك يقال في امتطينا الخطوبة وفي كلمة المجد في البيت الأخير هكذا كفدا اللوكة ديتي ولما قلت الإبل امتطينا إلا ابن أبي سليمان الخطوبة هاكم ذاك فدا لوكة ديتي المجد أوفي إذ أوفيت والكرم وزال عنك إلى أعدائك الألم هكذا كفدا abin nufi dai a nan gudun bambanci tsakanin na farko da na ƙarshe na farko tasbihi ne sai aka shafe mai al-mushabbah sai aka bar mushabbahu bihi a madadinsa sai ya zama isti'ara tasrihiyya limaza li'annana sarrahna bil mushabbah bihi na biyu kuma an shafe al-mushabbah bihi an gane ko al-mushabbah yana nan sai aka shafe al-mushabbah bihi lakin abqaina shay'an min lawazimihi تركنا شيئا من لوازمه وهي كلمة أين أت في قوله إني لأرى رؤوسا قد أين أت تتعك سامة الاستعارة المكنية ودى استعارة دعك أن سايا مي سايا ور قوي المشبه به ده me yake nuna eh akwai ta koye ta aka yi akwai ta koye ta aka yi shine abin da aka bari cikin abin da yake min lawazimi ina fatan kun bayyana haka kuma da yake walamma qallatil iblum tafaina ila ibn abi sulaimana الخطوبة هذا أنا نقول قلت الإبل امتطينا إلى ابن أبي سليمان الخطوبة الخطوبة لا تمتطى إنا فدام فهمت الذي يمتطى هي الرواحل dabbobi ne ake hawan bayan su amma musiba ba a hawan gadan bayan ta amma tun da yake imtatsaina mun fahimci cewa can al-khutuba din wato wato mun fahimci cewa akwai abin da aka shafe na al-mushabbahu bi da haka ka aka hawan tsaina a madadin sa dan yi nuni zuwa gare shi alka'ida sai ka'ida
القاعدة الاستعارة من المجاز اللغوي وهي تشبيه حذف أحد طرفيه فعلاقتهما فعلاقتها المشابهة دائما وهي قسمان التشريعية وهي ما شرع فيه بلفظ المشبه بلفظ المشبه به مكنية وهي ما حذف فيها المشبه به وولد له بشيء من لوازمه.
جميل. استعارة تنا daga cikin abin da ake kira al-majazul lughawi al-majazul lughawi kamar yadda muka faɗa kalimatu nustumilat fi ghairi ma'ana al-haqiqi wa huwa tashbihun asalin isti'ara tashbihi ne hudifa minhu ahadu tarafaihi wanda aka shafe ɗaya daga cikin bangarorin sa fa alaqatuha al-mushabahatu da'iman kullun alaqa ita ce mushabaha kamanceceniya a koyaushe ba wani abu daban wanda ba mushabaha ba wa hiya qismani ta kasu kashi biyu ta isti'ara akwai tasrihiyya isti'ara tasrihiyya wa hiya ma surriha fiha bi lafzi al mushabbah bihi ita ce dukkan isti'aran da aka fito da mushabbahu bihi kalala aka yi fade shi to ta zama isti'ara tasrihiyya ta biyu makniyya isti'ara makniyya wa hiya ma hudifa fiha al mushabbahu bihi wa rumiza lahu bi shay'in min lawazimihi sai abinda an ka shafe almushabbahu bihi amma aka yi nuni zuwa gare shi da wani abu cikin ababan da ke suna lizantar sa dole sai in dai suka zo to akwai shi kenan ko da baya boye ko da baya fili to yana boye kenan waɗannan ababan sun yi isharar zuwa gare shi ina fata mun fahimta wato dai al-isti'ara tasrihiyya an shafe al-mushabba an bar me mushabbahu bihi al-isti'ara al-makaniyya an shafe almushabbahu bihi amma an bar wani abu cikin lawaziminsa a nan gudan dan kar mu fahimci cewa wannan akasin wannan ne a ba akasin sa bane domin da ya zama wannan akasin wannan idan ya zanto al-isti'ara tasrifiyya an shafe almushabba aka kyale almushabbahu bihi da sai almakaniya ta zanto kuma a shafe ne mushabbahu bihi abba wancan mushabbahu din shi kadai to amma ba haka kai ba mushabbahu bihi din mushabbaha din yana nan shi al mushabbahu bihi an shafe shi amma an bar wani abin da ke nuni zuwa gare shi shi yasa sai to al makaniya kenan ina fata an fahimta wato a can wajen shafe al mushabbahu bihi da aka shafe shi ba kawo wani ba madadin sa ba kawai an kawo mushabbahu bihi ne ya koma makamahu amma nan gudan lokacin da aka shafe al mushabbahu bihi to ba shafe shi gaba ɗaya ba sai aka bar wani abin da zai nuni zuwa gare shi ina fata an fahimta domin a nan gudan idan da zaka ce to ai can gurin tunda an shafe musabbah gaba ɗayan sa aka kawo al-musabbah bihi bi ya koma makamahu to a nan gurin da lokacin da aka shafe al-musabbah al-musabbah bihi da ba bukatar sai an kawo da wazin sai an kyale ne al-musabbah shi kadai to ai idan kuma aka haka babu tashbihi din kenan kamar ka ce zaidu shine zaidu kaga babu wani tashbihi kenan babu wani amma dole sai ka kawo musabbah bihi sannan ne tasbihi ya tabbata ko ka kawo shi gaba ɗayansa ko kuma ka shafe shi amma ka bar wani abu min lawazimihi har yanzu akwai tasbihi kenan ina fatan kun gane to sai tamari dan dan fito mana da wani abu fili
نموذج قال المتنبي يصف دخول رسول الروم على سيف الدولة وأقبل يمشي في البساط فما درى إلى البحر يسعى أم إلى البدر يرتقى yartaqi يرتقي wato mutanabbi ne yake siffanta wakilin sarkin rum lokacin da ya zo ya gana da saifin daula aka yi masa izini din nan ya shigo mutum da ya dai shigo akwai yan rata tsakanin inda zai tafi zuwa inda sarki yake kan kujerar sai je mika masa sakon da yake tafi da shi shine mutanabbi yake suranta abin yace wa aqbala yamshi fil bisati sai ya fuskanto yana tafiya akan shimfidu inda an shimfida irin manyan kilishi din nan tarayyan baki fama da amma bai sani ba ilal bahri yas'a sai wurin teku ya nufa ga dangadan am ilal badr yartaki ko kuma wata da rashin hudu yake kokarin ya taka tsani ya je wurin sa bai san ba ina zai ba kaga da nan gurin ya sunfanta saifin daula da albahar sannan kuma ya siffanta shi da me da albadar lokacin da ya siffanta shi da albadar ya zanto menene mushabaha din a eh menene alakar alakar anan mushabaha to mushabaha ta wajen me aljud albahar albahar aljud kyauta kenan lokacin da ya siffanta shi da albadar fa haske ko ulul makan ulul makan yake nufi. Eh, ulul makan da yake nufi wato hunaka mushabaha bainahu wa bainal badri fi ulul makana كما أن هناك مشابهة بينه وبين البحر في الجود والعطاء وأقبل يمشي في البساط فما درى إلى البحر يسعى أم إلى البدر يرتقي وصف أعرابي أخا له وتبع أعرابي أخا له فقال كان أخي يكن الضي- يك- يكن العين جمالا والأذن بيانا والأذن بيانا والأذن بيانا أصل القراءة شيني أبنتم باكو القراءة garar bako idan ka shirya bako abincin nan ya fashi ne ake kira alkira a cikin harshen larabci wato za ka yi wa kawun din kasra kenan ko alkira shi da imamu tabari ya littafin sa alkira li qasidi ummil qura al-imam tabari ba mai tafsiri wani tabari ne dan shafi'iyya ne malamin fiqh wani littafi ne kan ahkamul hajji na daga cikin manyan manyan littattafai akan aikin hajji alkira li qasidi alkira dai abincin bako idan aka ce qarahu ya tanadar masa abincin garar bako kenan ya karihi yana girma ma shi da abincin garar bako kenan sai ka san- canja wuri ko kai alwala ko duka biyan ko ba haka ba am وصف أعرابيا أكل له فكان كان أخي يكر العين جمالا anan ya kare abin nufi yana faranta ido yana fara yana jiyar da ido daɗi jamalan saboda kyawunsa wal uduna bayanan yana ƙayatar da kunne bayanan saboda daɗin bayaninsa wato ya siffanta dan uwansa da siffofi guda biyu siffa ta farko shine me kyau siffa ta biyu kuma shine me iya bayani shine ya karla aina jamalan wal uduna bayanan يعني يمتع العين عند النظرة إليه كما أنه يمتع الآذان عند الإصغاء إليه فهو جميل المنظر ثم إنه فصيح البيان abinda kawai ke so ce huwa jamilul manzari wa fasihul bayan amma sai kawo wannan yaqra al aina jamalan wal uduna bayanan aha وقال تعالى على لسان زكريا رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا
fadin Allah ta'ala akan harshen annabi zakariya rabbi inni wahana al'azmu minni wasta'ala ar-ra'su shayban wato kashi ya rauni game da jini sannan wasta'ala ar-ra'su shayban sannan kuma kaina ya kunnu da furfura aha
وقال أعرابي في المدح فلان يرمي بطرفه حيث أشار الكرم wani balarabin kawai ya faɗa yana mai yabon wani ce fulamin yarmi bi tarfihi haitu asharar karam wane yana kyalla idansa ne inda karamci yayi masa ishara wato duk inda kaga ya kalla to dama karamci ne ya motsa shi sai mika can in kaga ya kalle ka dama ka sare zai baka wani abu ina yarmi bi tarfihi haitu asharar karam to ga kenan zai zai bada ansa game da waɗannan da ya kawo dan ya ba mu sample akan na baya kiddiha mhm الإجابة شبه سيف الدولة شبه سوف- سيف الدولة بالبهر بجامع العطاء ثم استعير اللفظ الضال على المشبه على المشبه به مم.
وهو البهر للمشبه مم.
وهو سيف الدولة مم.
على سبيل الاستعارة التصريحية مم.
والقرينة فأقبل يمشي في البساط
lokacin da yace fa aqbala yamshi fil bisati wa aqbala yamshi fil bisati fama dara ila al bahr yas'a am ila al badr yartaki abin fahimta cewa abin da yake nufi aqbala yamshi fil bisati fama dara أيذهب إلى رجل جواد كالبهر أم هو يرتقي إلى رجل علو المنزلة كالبدر ina fata mun fahimta wato a cikin kowanne akwai musabbah da me da mushabbahu bihi amma sai abin da shine kisa shi bai sai dole bil bahri bi jami'il afa saboda akwai kyauta sai kuna da kyauta haka sai fi dole sai aka kamanta shi da shi thumma tu'ira lafzu dalu ala al-mushabbah bihi tunda an shafi al-mushabbah bihi sai aka ari lafazin da zai nuni zuwa gare shi wa huwa al-bahru shine al-bahru al-mushabbah amma yadda shi shine al-mushabbah huwa sayfu dawla shine sayfu dawla ala sabilil isti'ara tasrihiyya dan dai a tabbatar muka da isti'ara tasrihiyya wal qarina qarinan nan take nuna al-bahru innan ana nufin sayfu dawla fa aka bala yamshi fil bisati an gane ko yamshi fil bisati mutum ba zai kama tafiya ba ga dangadan zuwa wajen teku sai dai in ana nufin wajen wani mutum ne wanda aka manta shi da teku na biyu kuma شفها سيف الدولة بالبدر في جامع الرفعة ثم استعير اللفظ الدال على الشر المشبه به وهو البدر للمشبه وهو سيف الدولة على سبيل الاستعارة التسريحية والقرينة فأقبل يمشي في البساط
to kuma a nan gurin aka kamanta saifin daula bilbadari wata da ran sha hudu bi jami'in rif'a saboda kowanne madaukaki ne yadda wata yana kololuwar sama saifin daula kuma yana da kololuwar matsayi ثم استعير اللفظ الدال على المشبه به sannan aka aro lafazin da yake nuna mushabbahu bihi huwa al-badru bil mushabbah dan a kawo shi a matsayin shine mushabbah dan huwa sayfud dawla shine sayfud dawla ala sabil al-isti'ara at-tasrihiyya shi ma da isti'ara ce tasrihiyya wal qarinatu fa aqbala yamshi fil bisati da wannan ita ce qarina da na uku na biyu kenan ko na biyu الثاني شبه امتناع العين بالجمال وامتناع وإمتاع الأذن imta'ul ayn bil jamal wa imta'ul udhun وإمتاع وإمتاع الأذن بالبيان بقرى الضيف ثم الشقة من القرى وقري بمعنى يمتع على سبيل الاست- الاستعارة التسريحية والقرية جمالا وبيانا to a misali na biyu shine inda wancan balaraban kawai ke cewa kana akhi yaqar la'aina jamalan wal udhuna bayanan abinda ake nufi anan shubbiha imta'ul aini bil jamal an kamanta kayatar da ido kayatuwar da ido za ta yi bil jamal idan ta ga kyakkyawan abu wa imta'ul udhun bayan da jin dadin da kunne ke in ya ji bayani mai dadi an kamanta waɗannan ababai bai kira baiti da abincin bako yadda bako ke farin ciki idan an gabatar masa da liyafarsa ta bako yayin da ya zo haka ido ke jin daɗi in ya ji shi wannan wanda aka yi ba haka kullum ke jin daɗi in ya ji shi wannan in ya ji bayanin wanda ake so a yi ba dinnan yanzu kun gane ai sun mushtuqa min al-qira ya qari karkashin qira sai aka ciro kalmar ya qari bi ma'ana yumti'u ala sabil al-isti'ara at-tasrihiyya shi ma da isti'ara ce tasrihiyya wal qarinatu jamalan wa bayanan tunda aka ce jamalan wa bayanan da aka ce ya qari aina jamalan wannan ya nuna wato ba ciyar da ido din yake ba dan ido da kanta ba ta cin abinci amma yana ciyar da ita me daɗi wato yayin da ta ga abin kenan jamal kyawun abin kenan to kaga kenan ya qari bi ma'ana yumti'u kenan haka wal udura bayanan ai mutum baya ciyar da kunne sai dai ajiyar da kunne wani abin da zai ji daɗi kenan
شبه الراس بالوقود ثم غلق المشبه به ورمز إليه بشيء من لوازمه وهو اشتعل على سبيل الاستعارة المكنية مم.
والقبيلة إثبات إثبات الاشتعال للرأس
shi ma wajen inni wa hanal azo minni wasta ala ra'su shayban ina nufin wasta ala ra'su kal waqudi shayban wato sai aka shafe al musabbahu bihi kenan shubbiha ar-ra'su bil waqud kai din an kamanta shi ne bil waqud makamaki thumma hudifa al musabbahu bihi sai aka shafe al musabbahu bihi shi da al waqud din wa rumiza ilayhi bi shay'in min lawazimihi amma kai isara zuwa gare shi ta hanyar wani abin da yana daga cikin manzuntansa shine ista'ala domin alwakut shine wanda yake yankin an ista'al amma ar-ra'su la yasta'al la yasta'il ala sabil al-isti'ara al-makaniyya anan isti'ara ce makaniyya wal qarinatu isbatu al-isti'al lir-ra'si qarina din da aka tabbatarwa da kai cewa yasta'idu wanda an san ar-ra'su la yasta'il wa innamal ladhi yasta'il huwa al-waqut da lafazin ista'ala yayi ishara zuwa ga al-waqut da aka shafe wanda shine al-mushabbahu bihi mana wasta ala ra'asi kal waqudi shayban wasa ce wasta ala ra'asi shayban sai na hudu شبه الكرم بإنسان ثم حذف ورجز إليه بشيء من لوازمه وهو أثاره مم.
على سبيل الاستعارة المكنية مم.
والقرينة إثبات الإشارة بالكرم Mm. to a nan gurin sai aka kamanta karamci da dan adam bayan karamci halayya ce amma sai aka kamanta ta da me dan adam wanda ke bai motsi har yayi nuni kuma huzifa sannan aka shafe shi shi karamci din wa rumiza ilaihi bi shay'in min lawa shi dan adam din aka shafe shi wa rumiza ilaihi bi shay'in min lawazibihi aka yi masa nuni zuwa ga wani abin da yake na cikin madazantansa wa huwa ashara ala sabil al-isti'ara al-makaniyya shi ma a bisa ga tafarki na isti'ara al-makaniya wal karinatu isbat al-ishara abin nufi da yake fulanun yarmi bi tarfihi haythu ashara al-karam an gane ko yarmi bi tarfihi haythu ashara al-karam ay ha- a- a- k- kama yusir al-insan kenan amma sai aka shafe wannan al-insan din tunda an yi maganan ashara wanda an san la ya ta'atta illa min al-insan to wannan ya baka misali kenan ta yadda zaka gane inda isti'ara makaniya take da kuma isti'ara tafrihiyya sai waɗansu amsala za mu iya karanta su sai waɗansu daga ciki ko Hmm. Hmm. kamar ya ne Hmm. Hmm. كان أخي يقر العين جمالا قادم شي kai na kasa ka ɗauka aha to to shi kenan na'am
تمرين
tamrinat kenan ko نعم أدر الاستعارة التسريحية التي تحتها خط فيما يلي قال السريح الرفاع في السكن كل زنجية كانت سواد الليل لأهدى لها سواد الجهاد مم. كل زنجية كأن سواد الليل أهدى لها سواد الإهاب لفظ زنجية أنا أقول هنا مغنى jirgin ruwa. amma dai lafazin zanjiya bai kamata a ce wato lafazin zan din ko azzun idan an ambace shi ana nufin jinsin bagajen fata su ne zun ko azzan ko azzun bizzai bagajen fata an gane ko azzun ana iya yin fata ana iya yin kasra azzin ko azzan akan ce kuma azzunut duk dai abin da ake nufi bakakin fata to idan an ce azzanjiyu bakin fata mutum daya azzanjiyatu mace bakar fata ce to amma kaga shi anan ya kawo lafazin yana nufin jirgin ruwa an gane ku to me yasa jirgin ruwa akan sa masa wani bakin mai daga kasa yana nufin jirgin ruwa irin na katako din nan kwale-kwale akan sanya bakin mai an gane ku amfanin wannan bakin mai din dan kar katakon ya lalace tunda ana shiga ruwa da shi to wannan jirgin ruwan da aka kwabe shi da bakin mai din shine ake kira zanjiya kullu zanjiyatin ka anna sawadal layli ahda laha sawadal ihabi dukkan wani kwale-kwalen jirgin ruwa ka anna sawadal layli kai ka ce duhun dare ahda laha sawadal ihabi shine ya baka aran wata bakar fata ta sa a jikinta ma'ana na nufin an shafe shi da bakin mai irin wanda yake hana katakon ya lalace kamar dama ya aro baki din ne daga cikin wani yanki na dare wallahi tawili suka amma dai ni na san mai wannan baiti shi yana so ya zagi bakajen fata dai kawai amma wai suka suka yi tawili suka tawa jirgin ruwa ke da ba da dan abin da yake nufi ku tsaya idan dan lafazin al-ihab abin da yake nufi fata ayyuma ihadin qad dubiga fa- faqad tahura ko ayyuma ihadin dubiga faqad tahura to kullu zanjiyatin dukkan wata bakar fata ka annaka wadan laili kai ka ce duhun dare ahada laha sawadul ihabi shine ya bata kyautar fata baka ta sa a jikinta na jin wannan ma'anar ta fitowa masu waɗannan na ji har na kasan da kokari ke tawili don kar mu fahimta dai ina jin sun riga sun sa ba za su fitar da shi ba amma dai dole da wanda ya wannan so yake kawai zaki baka yin fata kawai so ina ga ko tahririn sa ba za mu yi wannan bai ko ba haka ba wa qala
وقال في- في وصف مزين Mhm.
إذا لمع البرق في كفه أفاض على الوجه ماء نعيم مم.
له راحة غيرها راحة تمر على الوجه مر النسيم idza lama albarqu fi kaffi idan walqiya ta kalla a tafin hannunsa asaba ala alwajhi ma an-na'im sai kaga ya malala wa fuska ruwa na ni'ima lahara hatun sayru harahatun lahu